أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة bakwai da watan Muharram shekara ta 1444 Hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan takwas shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu na al'imamul hariri rahimahullahu ta'ala shi ne mukamatul hariri Allah mushi rahama kahin muhara ita ma mukama yana da sanadinta zuwa ga mai ita tare da mulhatul irab zan karanto shi mukama wannan ta al'imamul hariri ina rawaita ta daga malamina zuwa ga malamin shi rashid ahmad shi kuma daga malamin shi Abdul Halim shi kuma daga malamin shi Abdul Ali shi kuma daga malamin shi Ahmad Ali shi kuma daga malamin shi Asha Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi shi kuma daga malamin shi Asha Abdul Aziz shi kuma daga malamin shi Ahmad Waliyullah shi kuma daga malamin shi Salim shi kuma daga malamin shi Abdullah ibn Salim Al-Basri an hau kuma zuwa ga malaman hadisi malaman hadisi malamai ba su bar komi ba suna da ijazat na da tatawalluga suna da na fiqhu suna da na sira suna da na hadisan wannan dukkan su kuma a daga salim abin da yi gaba duk muna gamuwa da su cikin asani da na hadisi daga Muhammadu babili da Ahmad bin Muhammadu Gunaimi daga Ar-Ramli daga Zakariya Al-Ansari mai wannan sharhin Sahih Bukhari ɗalibin Ibn Hajar daga al'izza abdurrahim ibn al-furad daga asala ibn abi umar daga al-fakhar ibn al-bukhari daga abi tahir ibn barkat daga abi qasim al-hariri mawallafin mukama Allah mushi rahama tsakanin mu zuwa ga al-imam al-hariri mutum 18 kenan ita ma muka gama ta duk wanda yake nan da sanadi da ijaza zai zan mu tabbata akan su haka nan mulhatul i'rab tare suke da ita wannan mukama ki eh shine haririkin mana zan mu tashi muna cikin mukama ta biyu ita ce alhulwaniya wannan kuma shine cikin ta darasi na biyu cikin mukamar hulwaniya mun tsaya inda yake bayanin wannan malami abu zai da saruji da ya gamu da shi inda yake cewa wali azubati iradihi dan saboda daɗin abin da yake gangarowa na kalamai kun ga al'azuba alma'ul azab yanzu da muka yi magana inda zala ne sai kasance mai daɗi abu mai daɗi ruwa mai daɗi ya ce yusuf ana neman biyan bukata bi muradihi da abin da yake so nan ne zan mu tashi fata allaktu sai na rataya bi a hada bihi da geza shi geza in aka samu akwai hirami zaka ga wani abu da jikin shi san ƙasa ko geza ta dabba ko kuma ta makayi ta zo a cikin hadisi a hadab jam'i ne na alhadab jam'i ne na hadab ya zo cikin hadisi mata wani sahabi da ta kawo kukan shi take cewa bai iya biya mata bukata ta ta inna ma kana ma ahu misul hazi da huduba alhuduba ita ce geza ta daga geza zanen ta da wannan mayahinta ya ce fata allakta sai na rataye bi a hadabihi da gezar shi li khasa'is adabihi dan saboda khasa'is na ladab adab kin shi adab na ilimin adab wa nafasu fi masafatihi nake ta munafasa hanya kwanan ne wannan mun yi shi nan inda zan mu tashi ne inda yake cewa labisna ala zalika burha sai muka zamana akan haka da ni da wannan malami zamani mai tsawo yun shi'uli kulli yawmin nuzha yana faran mun da abin jin dadi a kowane uni da yake cewa nuzha huta ta jin dadi an ciri ya ciro ta ne daga wannan huta ta bude ido bude ido ita tourist kawai ita ce ake cima nuzha da larabci to ya amfani da ita a wajen anan ya ce wa yadra'u an kalbi shubha kuma yana tunkuɗe shubha gami da zuciyata ila an jarahat lahu yadul imlaq ka asul firaq ila har ya zuwa yadul imlaq hannun talauci jarahat lahu ta cakuɗa mishi ka asul firaq koshi akushi na rabuwa ma'ana a zaman nan da muke haye talauce ga ya iya zama garin ba barin garin zai yi wa a garahu adamul uraq bi tadaliqil iraq adamul uraq rasa kashin kashin tsotsa a garahu shi ya cinna shi bi tadaliqil iraq akan ya saki iraq kamar yadda ake sakin sakin mace tunda babu kashin gurgura a garin iraki sakin mace mata yace wala fastu mafawizal irfaq ila mafawizal afaq yace ma'awizal irfaq wahalhalu na tausasawa lafazatu su suka gehwa shi ila mafawuz al-afaq zuwa ga dazuzzuka na sasanni ya tahi ya shiga daji ya tahi ya shi bar garin iraki dan saboda ya rasa abin da yake nema nan gurin lafazatu kamar ƙasa an an binne mutum ta geho shi shi ake cewa lafazatu ya zo cikin hadisi wani mutum an binne shi fa lafazatu fil arad sai ƙasa ta geho shi yace wa nazamahu fi silkin rifaqi hufuqu rayatul ikhfaqi nan gurin akwai fi'ili da dama yace hufuqu raurautawa ta rayatul ikhfaqi tuta ta rasa biyan bukata nazamahu shi ita ta tsara shi fi silkin rifaqi zuwa ga ya shiga cikin tsani na abokan tahiya ma'ana a cikin wannan gari rishin samun abin da hufuk shine khafaqan an ce fulanun hafaƙa fi talabi fi matlubihi ya taɓi abinda adamun naja shine kawai hafaƙa mutum ya tafi neman abu bai samu ba shine rusubi kawai bai samu ba to tuta ta rasa abun nema a cikin wannan gari ita ta sa shi ya shiga cikin tsari na abu ka 'yan bulaguro 'yan huta gari fatake na shiga daji suka shiga daji da shi bayan mun zamna yana ta karantar da ni adabi ma'ana talauci dai da babu suka kore shi daga wannan gari muka rabu fashahaza lirrihira girar azmatihi fashahaza sai ya cinna lirrihila dan saboda bulaguro girar azmatihi kahin niyya shi al'azma shine niyya mai kwari sai ya fashahaza sai ya cinna lirrihila dan bulaguro girar azmatihi kaihin niyya shi ta bulaguro wa za'ana yaqtadul qalba bi azimmatihi wa za'ana sai yan maraita yaqtadul qalba yana jan zuciya bi azimmatihi da abun nan kin shi da wannan tarakumi da ragamash al azimma jam'i ne na zimam nan yana cewa azmatihi bi azimmatihi kaga na farko da an bakiyoyi na wannan kuma da alif kawai shi yake so ya bambamce maka al azma niyya wannan kuma al azimma shi kuma jam'i ne na zimam ma'ana bayan ya tahi ma ya tahi shi amma zuciyata ya tahi da ita yana rataye da shi ina ta tuna shi sai waƙe ke cewa fa ma raqani man laqani ba adabu udhi wala shaqani man saqani li wisalihi wala la hali muznad da niddul li fadlihi wala zu khilalin haza misl khilalihi yace fa ma raqani babu wanda ya kawatar da ni man laqani duk wanda ya gamu da ni bai kayatar da ni ba ba adabu udhi bayan mun yayi nisa da ni wala shaƙani man saƙani li wisalihi man saƙani duk wanda ya koro ni wala shaƙani bai sa ni shauƙin shi ba ban ƙaunace shi ba li wisalihi gami da gamuwar shi bayan na rasa wancan malamin duk wani malamin da ya zo daga baya ban jin daɗin zama da shi yace wala lahali muznad da niddun li fadli yace niddun wani zabtacce wala lahali bai bayyana gare ni ba muznad da tun lokacin da ya zabce li fadlihi dan faralashi zabtaccen raƙumi an ciro shi ne daga naddun min alba'ir man nadda min alba'ir wanda ya zabce daga cikin raƙumi alba'ir sharid shi ake cima nadda ya guje ya bar yan uwan shi ma'ana babu wani malami wanda ya taho bako ya dace da ni ya burge ni dan saboda farala shi kamar wancan malamin Abu Zaid Saruji da ya tahe shi wala zu khilalin haza misl khilalihi babu wani ma'abucin badadayantaka ma'abucin abutta wanda ya tattaro kwatankwacin irin wannan abu ta tashi don ya tafi ban yi abokin zama kamar shi ba ya ce wasta sarra'an ne a hinan ya ɓace mini ya ɓoye mini lokaci mai tsawo la a arfu lahu arinan ban san ba gidan shi inda yake al'arin shine gidan zaki ya yi isti'ara shi na akan gidan mutum ya ce ban san ba gidan shi tun mu rabu da shi zamani mai tsawo wala ajudu anhu mubinan ban samu wanda zai bayyana mini a ina yake ba falan ma ubtu yayin da na koma aba ya ubu ma'ana shine komawa min gurbaci daga bakuntata ila man ila man bitu shu'bati zuwa ga mabubbuga asali na da na koma garin mu na asali hadartu dara kutubi ha sai na halarci gidan littattafai mu gurin nazari kamar nan gurin karatu inda zai je karatu allati hiya muntadal muta'addibina wadda ita ce nan gurin mazauna majalisi na malaman adab anan suke zamnawa su yi karance-karancen su malaman adab wa multakal qanidina minhum kuma matattara ce ta wanda aka ɗebe tsammani da su anan aboki wanda kai tunanin kun jima ba ku gamu da shi ba nan za ku gamu da shi dan saboda babban gurin karatu ne wal mutagarribina da baki duk in sun zo nan suke zama ma'abuta ilimi yace fa dakhala zulihiyatin kaffa ina zamana cikin wannan majalisi gidan darul kutub kin na garin mu sai na ga wani ma'abucin gemu babba ya shigo wa hayatul rassa da kama da take rududdigagga ya da kaya tsahi ya shigo fa sallama alal jullasi yayi sallama ga mazaunan nan wa zalasa fi ukhrayatin nas ya zamana can karshen mutane summa akhadha yubdi ma fi wudabihi sannan sai ya fara yake ta bayyana abin da ke cikin goran shi wai ujibul ma'ana shi ma kamar yadda zama ne aka yi na baje ilimi wannan bako da ya zai koma hura yake zubo mana abin da ke cikin goran shi a ruɗa shine gora wa ujibul hadirin bi fadli khitabihi yana ta ba masu suka wanda suka halarto bi fasli khitabi wanda suka halarto yana ta ba su al'ajabi da zancen shi wanda yake rarrababban zance faƙali liman yalihi sai yake ce ma wani mutum da ke kusa da shi mal kitabul lazi tanzuru fihi wani littafi ne kai kake duba gare shi faƙala sai ce diwani abi ubada ai diwani ne na abi ubada abi ubada babban malami ne na abun nan babban malami ne na luga shine abu ubada al-bahatari al-mashhudu lahu bil ijada wanda an shaida mishi da kyautatawa faƙala sai yake cewa hal asarta lahu fi malama hata shin ka tsinkayo ka tsinkayo a cikin abin da kan leƙa a gare shi ala ina akan wani abu mai ƙayatarwa istamlahatahu wanda ka ji daɗin shi wajen karantawa cikin karanta baitin nashi cikin abiyat ɗin shi ka karanta wani baiti wanda ya burge ka kai jin daɗin shi faƙala na'am yace eh sosai ma qauluhu hada shi da yake cewa ka annama tabassu ma'allu'ulu'in munaddadin aw bardin aw aqa yake cewa wannan baitin nashi shi ya burge ni ka annama tabsum yana kwatanta mace yake cewa kamar tana yin mulmushi ne an lu'ulu'in gami da lu'ulu'i munaddadin wanda aka jera shi au bardin ko kuma ruwan sanyi au aka ko kuma albasar kwaɗi yace wannan baitin da ya tashbihin wannan da ya shi ya burge ni a cikin abiyat ɗin shi duka fa annahu bada a fi tashbihi yace abda a fi tashbihi ya zo da bakon abu da abin da ke kayatarwa cikin tashbihi cikin kwatantawa almuji fihi wanda aka ajiye a ciki faƙala sai ke ce mishi ya lil'ajab ya abin mamaki wali dai atul adab ya tozarta adab in ba lalacewa adab ba wannan baitin ha abin ka gaba abin mamakin shi ne laƙadista na mata haza zawarm ya kai wannan ka nemi ra'ayi ƙiba a wajen mai kumburi ka ga mai kumburi ka yi tunanin cewa ƙiba ce haka na ta yaba mishi ya ce wa nafakta fi gairi daram kuma ka yi busa a gurin da ba gurin zahi ba aina anta min albaitin nadir ina gaminka ina kai kake mamakin wannan ina baitin nan nadir wanda yake guda daya daya aljami'u mushabbahati sagar wanda ya tattaro abun tashbihi na ruwan wushiriya wa an shada sai ya fara waƙe ina ganin zan mu takaita ku nafsil fida'u li fariqin bazsami nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ma zahara wassalamu alaikum warahmatullahi